بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين yau sha hudu ga watan zulhijja shekara ta dubu daya da dari hudu arba'in da bakwai wanda ya daidai da talatin da ɗaya ne yau ko talatin da ɗaya ga watan mayu dubu da ashirin da shida miladiya da majalisi na majalisin sabi da muka saba muna karatu cikin cikin wato muna karatu cikin littattafai na zauri da muka sa yau lahadi za mu yi karatu cikin fikihu da abin da ya kama yake da dangantaka da fikihu zan fara da irshadu salik al-askari mala ya ce muna cikin babi na yajibu tartibul fawaid ya ce wa ma la yufsihi na yusalli hatta ya zaliba ala zannihi bara'atuhu da abin duk sallan da ta kubuce masa wanda ba zai iya kirgawa ba to zai yi sallah har sai ya samu rinjayen zaton cewa ya kubuta da ma kuma wannan shine wato kusan mazhabin su Imam Ahmad su Abu Yusuf al-Qadiyai cewa ya sallah ta yaghliba ala dhannihi bara'atu wala yumna'u al-qada fi waqti karaha ba hana shi ya in sallah ya ramakon sallah a lokacin da aka hana nafila wannan wajibi ne akan sa kawai a wajibi ne akan sa wannan sai yayi saboda haka zai sallaci sallarsa saboda hadisin man nasiya salatan aw nama anha falisalliha idza zakaraha wala kafata laha illa zalik saboda ka zai sallaci hatta a ci auqatul karaha ya sallaci sallah wajibi da suka kuce masa saboda bacci ko dalilacin dalilai wala fi ghairihi haka kuma wato ba a hana shi ya yi ramakon sallan ba a wato wasu lokuta da ba ma lokacin karaha ba duk wannan ya halatta mun an ce a lokacin karaha ba ana shi ba bil ahara lokacin da ba lokacin karaha ba duk wanda zai sallaci sallansa da wanda take zai sallaci sallan da da take ramuko ce zai mata wala fi ghairi ko zai iya lokaci wala fi ghairihi ai fi tahrim waqtin tahrim lokacin da ba lokacin karaha ba amma dai lokaci na haramci akwai wasu lokuta da za ka ga an ce haramun ne mutum ya salla a wannan yanayi to in ke wannan banda lokacin banda lokacin da zai yi ramako ramako ba wani lokacin haramun da zai hana a ce mutum ba zai yi sallah a lokacin ba mala yace wa tariku salati da zai shiga wata matsala da malamai suke sabani tun ada saboda haka ba sabanin malaman ko ana zamanin sun yi kuma zamanin bayan ma sun yi saboda haka sai a tarjihi tariku sala wanda ya bar sala ta hawuran dan kawai sakaci ba wai dan wai ya da wajibi ne kawai ta kasala ce da yana ganin shi sallah ta masa yawa irin yan uwan wani lokacin ake samu daga wasu yararka kaga mutum baya yin sallah sai ran juma'a sai shi ina ta yi ba zai iya sallah shi kullum kullum ba kullum shi zai na san Allah amma ba zai iya ba wannan haka ta hawulan ne wannan saboda wato sassauci ne ya nuna da kuma sakacinsa to wannan fatariku salati ta hawulan li khuruji waqtiha ya bari har lokacin ta ya fita abbarwi lokacin da na ruri ba buktari ba yubrabu za a dake shi za a zane shi wa yuhaddadu kuma za a mushi barazana za a kashe ka ba'da amrihi talatan bayan an umarci shi sallan za a mishi barazana a yi mishi haka kusan sau uku wannan sau uku malamai wajen takyifin sau uku suka ce a yi shi sau ɗaya gwargwadon yanayin yalwan lokaci din misali a farkon muktari a masa lokacin baruri na farko a masa barurin karshe a masa in zai kara fita sai a yi masa a ce ka tashi ka sallan nan fa wannan shine sau uku wasu daga cikin malamai ma suna ma kaddara shi ma a ce ma a iya ba shi har tsafi ta mishi kwana uku to amma dai anan su malikiya sun fi maganan a yi shi sau adadi sau uku da kadar tisa'i waqta tilka sala gwargwadon yalban wannan sallah din a mushi a mushi sau uku a zo aka kama sai a dan zubbige shi da ce ka je ka sallar nan sai a kyale shi sai a rabu da shi a gani saboda zai samu dai ya ya kuta da imanin sa fa yan fa'ala to ina aikata sallan shi kenan kawai sai a ba kyale shi aw wa'ada ko yace eh zan je in sallar yanzu zan shiga gida amma a gida zan yi sallah sai a kyale shi wal mashhur kuma abin da yake amma abin da yake mashhuri lau qala ana afalu ko da ya ce ni zan yi sallah din ya alkawari amma ya yin sallah din ya kutar za a kashe shi an fahimta wannan a cikin nusaf a wannan wajen yuktalu din wasu akwai la ku yuktalu yace ko amma dai shi al-abhar Allah ga wata nuska ta zo yuqbalu in yace ni zan aikata ya alkawari to za a karban masa amma wannan ba ta ce bahir ba wata gida wannan yuqtalu wata yace ya alkawari wannan saboda a cikin malamai akwai wanda yake ibnu habib ibnu habib da cikin ba wannan walau da ya magana ishara ne zuwa ga sabai da ake da shi a cikin malikiya akwai ibnu habib da yake ganin idan ya alƙawarin cewa zai sallah to shi kenan sai mu kyale shi ba zai da ce mun abin nan ba to amma shari'a wannan ba ba abin nan bane iya ce zai yi za mu tsaya ne mu kalle shi mu gani zai yi za mu tabbatar sai a gani lalle ya aikata in ya muka samu labarin da aikata ba ko yace shi zai shiga wasu wani ɗaki ne ya kulle ko ina da ko ina to na za mu yadda za mu san wannan ba za mu san wannan ba ba za a kashe mutum saboda wannan wa illa in duk wannan ba katakayya an ɗauka ya sallar yaƙi ya kaza yaƙi ya kaza yaƙi ya ce shi ba zai yi ba ko tela za a kai shi haddan haddi wannan amfanin cewa haddan wannan shi ne ra'ayin malikiyar shafi'iyya sabani ake da shi malikiyar shafi'iyya suna cewa idan ya ce shi ya yadda sallah wajibi ne ya ce baka san Allah bai ce ya san Allah ba san sallah wajibi ina na yadda ba san matsala ne shar'anta ya ce na ji na yadda amma ni ba zan yi ba gaskiya saboda tana bin wahala to ka yi zo yanzu ka zo ka yi ce shi ba zai yi ba shi wallahi sai da ayyana za a yi to za a kan shi ya zama haddi musulmi ne za a samu mutanen banza ire-irensa ya zo su wanda ce ire-irensa ba wajen da zai ba ana magana mutanen banza dai haka wanda ba su da mutunci dan shaye-shaye ne haka dan dauri ne dan waye haka ni da ku yin dan uwan ku sallah dan uwan su yi wala ku ku dan uwan ku sallah to shi kenan a sai su yi sallah kuma mutanen kirki ba su mishi addu'a ba sai a boye wannan shine abin da su malikiyar shafi'iyya suke suke cewa amma za a bulbul shi a makabatar musulmai ko za a mishi sallah din ko za a roƙa mishi gafara to amma hanabila su wato ahnaf suna cewa a mutukar ya yarda cewa shi wajibi ne kawai to a kama shi a kulle shi dai kawai an sai ya yi sallan ko ya mutu a daure su wannan shine ra'ayin ahnaf an banjin bambancin amma su hanabila hanabila suke cewa a kashe shi kafiran mutaddan in ta yaƙi a cikin su ma akwai wanda suka sabani akwai saban da suke da shi wai wurin da riwaya da ake da shi wurin Imam Ahmad akwai cewa ko sallah ɗaya ce wannan daga cikin wanda ya dauki wannan ra'ayi a wannan zamani shine Imam Sa'id Abdurrahman ibn Nasir Sa'id yace ko sallah ɗaya ce ko raka ɗaya ce yace ba zai ba to wannan za a kai shi ne kafiran mutaddan ba haddan ba su a malkiya za a kai shi haddan haddi ne haddi wato za a mishi sallah za ku abu da shi kamar musulmai kuma ya halgaci Allah da kansa a wajen shi Imam Sa'id a wajen wasu da cikin Hanabila in ya ce ya bar raka ɗaya ce ba zai yi ba ta hauna wanda ya zama kafiran mutadda an fahimta wato ba za a binne shi ba za a yanda ake ake in jakin ka ya mutu zaka je ka ta jan shi a kasa kawai ka je ka binne shi haka zaka masa shi ba ka je ka dungura shi kawai ya mutu a haka a cikin wasu suka ce a sai dai idan ya bar sallar ne baki daya ba yau yau yayi gobe ga yi ba irin masu yi yau su yi juma'a juma'a su yi wani lokaci su yi wannan wannan an kashe an kashe amtsayin musulmai amma dai ba kafiruna mutaduna ba wani a cikin hanabila to sakani ake da shi akan wannan sosai malamai sun wallafa littattafai a shakwa albani ya wallafa littafi kan wannan yana cewa shi bai zama kafiri ba ya wallafa littafi hukuncin wanda ya tariku salati ta hauna makasida yana yi raddi masu su shak bin bas shak ibn hutaimin da su at-tuwajiri da sauransu duk sun wallafa littafi suna masa raddi akan wannan wannan ya tsauri har ma wasu daga ciki suka nasabta shakwa albani da cewa shi yana da bid'atul irja yarja shi ne wanda baya ganin cewa duk wani aiki da aka yi a kafirci ne wanda wannan sakarci ne da wanda fara faɗa wannan magana safar hawali ne shi ne dangata ibnu shekhu albani da wannan mummunan ra'ayi mummunan aqida amma zalintan sa ne wannan sai dai shekhu albani abin da ke akwai shi ne yana kan cewa shi bahanafi ne a farko al'amarin sa kuma yana da koyarwar bahanafiya ne ke gudana tare da shi to wannan ya sanya yana ɗan tsirin gaske wajen kafa mutane yawwa shi wato abin da zai zama wasu malamai za su iya cewa wani kafiri ne shi gaskiya baya gani shi ko kafirci ne mutum yake yi haka in dai a magance ne ko a aikace to in dai ba wai zuwa ya shirin ta maka cewa shi din kafiri ne ba to wannan sai dai ya zama kufrul amali ba kufrul itiqadi ba saboda ba mu san abin da ke cikin zuciyarsa ba wannan shi albani ya ya ya ta shi dalilai akan wannan shekul sami taimiyya shi ma akan wani yawon labar wasu littattafai akan hukuncin wanda ya bar sallah ya bar yin sallah ta hauna wa kasila amma magana mafi inganci in ka dubo magana su ibn taimiyya da yadda ibn taimiyya ya bada misalai magana shekul albani ba wani ta take dungurungun ba amma kuma ba kuma daidai ne dungurungun ba a gaskiya tana tsakiya akwai wanda zaka gani shi ya faɗa wannan maganar shekul albani yana faɗan wato wa'anda ya yi tarayya ya rayuwa da su irin su turawa a can ɗaruruwansu wanda suna san Allah san ba za su ba sa a turkawa ana samu shi sa shi ke faɗan wannan magana shi kuma wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba to amma shi a da ibn taymiya ke magana a idan mutum ya ce yana son Allah yana kuma girmama shi zai kuma bi shari'ar manzon Allah to dole ne ai koyaya a sabon tasirin wannan abun a aikinsa idan ya zama ya ubangiji ya ba shi adadin rayuwa amma bai taɓa nuna wa ubangiji yana son shi ba ta hanyar ya bautar ya bautar da zuciyarsa ya bautar da ransa ya bautar da aikinsa zuwa ga ubangijin bai bautar zuwa ga ubangiji ba to wannan ba zai yi a ce wannan ya tsayi da a zuciyan wanda yake mumini ba sai dai a zuciyan wanda yake zindiki ne munafiki abin da mutum yake faɗa kenan saboda haka ba yanda za a yi wai ka ce wai wai mutum ubangiji ya bashi adadin kwanaki shekaru amma bai taɓa ubangiji rukuni ko sujada ba ko ka ce wannan yana son Allah ba zai yi ba ai abin da mutum yake magana kenan saboda in wanda muka kasance irin wannan shine halinsa wani abu da musulunci wanda ibn taymiya kenan ya kararar eh yawa ya zama dungurungun shi babu ruwansa bai taba yi ma wani abu da zai ce wai gashi ya girma ubangijinsa ba kuma an ga alamar soyayyan san ubangijin tare da shi wanda ya fi musulunci amma misali wanda zai zama wasu daga cikin mawani ko subuhi ko kuma dama can a garin cewa ake duk wanda aka ga yana yin sallah ji a kama shi ta haka hali suka saba suka yana yin sallah haka to wannan sai magana shi ba za ta iya amfani a wurin cewa nan gaskiya ba za mu iya cewa kafirai ne kai tsaye ba saboda dalilai da suka suka sanya ba sa yin sallah din a wannan yanayi galibi wanda ya mukhalaka da fajiran mutane ba dai yake da wanda shi a garinsa shi kawai shi takawa takawa ake yi ko ina ba shi malamin saudiya shi an tashi ne ya ga bai san wannan ba shi shi bai taba gani ba amma mu ne yanzu ba shi labarin kangaroo da muke gani balle kuma su wanda suke rayuwa a turai balle wanda suke rayuwa ba a kudancin najeriya balle wanda suke rayuwa a turai in turkawa da sauransu don mun san akwai fajiran mutane na? a wannan da ba magana hijira ai tana nan ai yanzu ana magana je wanda yake gashi ga an hana shi ya yin ibada din har suka tashi su wasa yin ibada amma dai kuma sun ci gaba da cewa mu ba za mu ba da kai bori ya hau ba mu karɓi kafirci mu za mu ba da kai da alkhairi ya hau za mu ci gaba da musulunci suka rikon ci gaba da cewa su muhammad ne su isma'il ne waye waye suka ci ɗaukan wannan kuma lokacin musu abubuwa na bukukuwan musulunci azumi da waya suna ɗanyi amma dai sallah dai da waya su wala su sallah sallah shi biyar a rana su wala su ba da irin wannan yanayi da kila magana shafa ba za ta iya amfani amma zai wahala wanda ya zo baya sallah ya zama da imanin sa kuma da yawa da cikin magabata sun faɗi wato cewa wanda ya zo baya sallah baki ne ba musulmi ne ba wannan ita ce ruwaya da ake da shi daga Umar dan Khattab ruwayan ma wasu daga shi a cikin motsa da aka fa'idanto cewa la habba fil islam da taraka salah banda ita akwai riwaya daga Abdullahi dan Abbas riwaya daga Jabir riwaya daga Ali bin Abi Talib wannan duk sun fada cewa dole ba sallama musulmi ne baga banda hadisin da ake da shi al'adul ladhi bainana bainahum as-salah faman taraka faman taraka faqad kafa da kuma bainal bain rajul wa bain ash-shirki aw al-kufri tarku salah wannan jid albani shi albani shi akwai yanayin da ke fassara wannan amma dai wannan hadisi ne da suke magana kan wannan Abdullahi bin Shaqiq a cikin hadisin da yake cikin sahih muslim yana cewa kana ashabu nabi la yarawna sha'a min al-a'mal tarku kufrun illa salah to haka dai kusan maganar musamman sallah wanda shine wanda yake wakilkan aikan gabbai to wannan mutum yace shi ya da wajibi ne amma baya yi baki da kuma aka je aka nazarce shi muka ce a nazarce shi saboda wani lokaci ana iya samun wani za ga yana da wasu haifiyat aka nazarce shi aka ga kawai tsaba da kifal ne Allah ya bashi lokaci ya bashi dama bai taɓa nuna ubangiji yana son shi ba ko balle ya girmama shi to ana lalle gaskiya magana mafi inganci a musulunci sabanin wanda ya girma ya da wasu yan shibohi da suka mishi takatutu to wannan wata kila sai in an kai shi ne zama an kai shi ne haddan ba mutaddan ba amma inda ya zai zama yake wajahadan amma idan yanzu shi bai ma yajin wajibi ne a wajensa ba sallah to ne ya fita musulunci bil ijma' ijma'in malamai shi gaskiya a sallah a sallah kawai wasu mutane da larabawa ni banda mu ai mutane da musamman mu ba ma yin sallah shi ba wajibi bane irin su bayan da masu cewa su sallah ta suka akan su wannan duk sai an kama su asan kirmiya kuyayin su kuma aka saki bayanin su za mu sallah ba duk wani masufi saboda tsabar su mace ce shi yanzu ya fita daga wajibin sallah a kansa saboda shi ya kai wani ilimi na musamman ilimin batiniya to wanda za a kama shi a sauke wuyansa kuma za a kashe shi in an kashe shi kuma za a binne shi a makamata inda za a bar wato ba da musulmai ba wannan shine ka'ida haka in ce in ce zakka ba zai bayar ba saboda shi ba wajibi bane a kansa ina za a yaƙi shi haka yace shi kira sallah ba shari'a bane a wajensa shi ba shari'a bace kira sallah mu ba mu kira sallah ba mu kira sallah mu a garin nan za a yaƙi su za a ce sai sun ba da sai da sallah sai sun ce za su kira sallah har ke sallah ba dole bane ba wai wajibi ne Allah a yani ba ai amma inda suka ce ba za su yi ba to wannan sai an neme su da wannan abu in kuma ba su yi sai an yaƙe su in kuma suna yin yaƙi ne ja'dan li wujubi mashru'iyyati kira sallah to wannan za a kashe su mutaduna in kuma sun yadda amma suka yi sun ce ba za su yi bane kawai to wannan kuma haddan za a musu an fahimci abubuwan ko abubuwa ne masu ɗan sulbi fa sun tashi akan wato kurahu a salatu abubuwa ne wanda suke sai an ba hankali amma dai kin yin sallah zai ya mutum ya bar sa ya yin sallah ya zama ya da imani to in mutum ya kin zakka fa mutum ya yin zakka aka dan aka kwace da ƙarfi da yaji in aka kwace da ƙarfi da yaji zai zai shiga zama musu eh shikenan da ba wannan shi ikhlasin nan yana wajen ubangiji shikenan duk da wasu daga cikin malamai shi ma zakkan da waye wanda ce suka ce wanda ce ba zai bayar ba shi ma wanda ya fita musulunci to amma dai a sabani a sallah shi ya fi shi ya fi shi ya fi karfi babu ahmad babu shafi'i sun tattauna kan wannan matsala sosai babu ahmad na ganin kafiri ne babu shafi'i na ganin ba kafiri bane ba eh kawai matsolo ne a to wannan ayin da imaninsa da imaninsa za a kwace ne da karfi da yaji eh wannan matsolo ne ai wannan matsolo ne ai ka san ubangiji wa huwa zatul anfusu shuhha wanda Allah ta'ala an daga an samu mashi rai kwalama da kyashi kyashi ne hana shi sai a kwace in kuma ta kama sai a zane shi haka sai a cika baya na to sai mu sai mu sai wannan ko رقي السعود يمتقي الرقي وسعودنا الشقي فيه. هذا شو العلم بو؟ والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا وهو من ذاك أعم مطلقا والفرض الواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتمه. والعلم walwus'u ilimin sanin hukunci shine al-ilmu walwus'u da kuma al-qudra damar yin hukuncin damar da ubangiji ya baka al-istiba'a al-ilmu da al-istiba'a al-wus'u shine al-istiba'a ala al-ma'ruf akan wani abu kyakkyawa da aka baka umarnin sa shari'a sharhu wannan sharadi ne ya umma kullu bi taklifi wanda ya gangame duk wani duk wani taklifi da za a yi maka duk wani dokar da za a sa maka dokan to dole a wannan dokan sai akwai al'ilmu da al-qudra idan baka sani baka san hukuncin ba to ba za a maka hukunci ba za a maka hukunci ba za a ce a kama ka da alhakin kamar wannan hukuncin na Allah ba an fahimta in kuma ka san hukunci amma baka da daman yi to la la ba me ake cewa la wajiba ma ma ma al-adas la wajiba ma al-adas babu wajibi tare da ka gaza ba za ka iya ba ba za ka iya amfani da ruwa ba to wajibin yi Allah ya tare a kanka sai dai ka je badali ba to wannan saboda la'adam da ce ba la yukallifu lahu nafsan illa wusaha shine ya kawo alwusu anan al-ilmu alwusu shartun ya ummu kullu bi taklifi wannan sharadin wannan aikace aikacen da ake yi kenan na wato na na ibadodi amma wannan bai shafi bai shafi abin da ya shafi izgilanci da Allah da manzansa ba an fahimta ba wai dole ne sai ya san hukuncin ce wato girman hukuncin ba sai dai abinda ake magana ba al-ilmu bil hukumi ba abinda yake da sharadi shine al-ilmu bi al-mustahza'u bihi din bambanci shine yanzu da zai ce da zai zo da wani izgilanci amma bai san da mazala ake ba bai san da shi ake ba to yanzu ilimi zai masa amfani saboda lijalihi bil mustahza'u bihi bil mustahza'i bihi saboda bai san cewa da matsala ake yi ba sai an ce kai ka san da ake wannan magana ne to da matsala ake yi ba sai inna lillahi ba da banci da ya faɗa wata magana wani wake ne na shafi da ake mahaifinsa da ya zo sai shi ma ya ɗauko waƙan sai ya zo yana rerawa ya zo yana rerawa sai aka ce ka san da ake da mahaifinka ake yi sai inna lillahi kaga wannan kada jahila al-shakhs al-mustahza'i bihi wannan bai sani ba to wannan zai mushi amfani amma ba zai mishi ba zai kudda shi bai ce ai shi ne san cewa faɗin wannan a janibin manzon Allah bayan cewa faɗin wannan abu laifi ne ya san laifi ne ya kuma san manzon Allah yake yi amma ce faɗin wannan a janibin manzon Allah bai san cewa yana kan tun zuwa musulmi zuwa kafirci ba wannan aljahlu bil hukmi kuma ba hujja bane ya fi musulunci in yi wannan bai zama hujja an fahimta bambanci yanzu yawa yanzu haka kamar magana saki ne shi ma wannan shi ma saki wani lokaci yakan zama ya fita kamar ce shi wallahi shi bai san cewa faɗan kaza da yayi ma matan san cewa saki ne ba shi bai sani ba ya ta zan nan ai warki kai ba dai ka san cewa wannan abu da ka faɗa din wannan abu da ka faɗa da kai warkin da shi ka san cewa wannan ina rabuwa kake nufi ba dai ka nufa haka ba shikenan wannan shine hazluhu jiddin wa jidduhu jiddin to shi ma a zamu izgilanci haka waɗannan abubuwan suna shigowa ciki ba komai da za a ce wai mutum bai sani ba sai abu hukunci da hata idan sa fata shuru ta fata mawali to ba ba mu izgilanci ba in izgilanci da Allah to da ma duk ba ko da izgilanci da Allah bai san da Allah yake ba babu wannan kaga ba zama da ubangiji bai shigo ba amma aka akwai wani hukunci da yazo a Qur'ani da aka kawo hukunci kawai sai kirkira dariya cewa irin hukunci ne wannan ya fita amma ka san Allah ta'ala ne faɗa wannan aya Qur'ani ne fa ko hadisi ne fa ce haka yake inna lillahi astaghfirullah bana ba za mu shi hukunci ba saboda bai san abin da ake yin izgilancin da shi cewa magana ubangiji ne amma da ya sani to ba zai fushi kuma ya ce shi bai san wannan abin yana ta da mutunci ko ba ya fitarwa ba shi da ubangiji ce la ta tadiru kada ka fatan ba da imani wannan shine bambancin haka idan ya bai da magana wani izgilanci ya ce ya kai me ina abu ne wannan kai kai kai ya aka tambaye shi to ka san da ya kace eh ba ba zalla ake amma ai magana ce sauka wannan ba magana ce me me zubi ba kan kaza fa ce masa ba wato dai ya san laifi ne ya fa matsala to ne haka musulunci shi sa ubangiji ya ce inna fa ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifa bi annahum kanu mujrimin kare ta kamar jarima akwai jarima inda kudurci to ne haka musulunci wanda ya daga abubuwa da ya kamata ku gurta su kware da gaske wajen abin da ke zama musulunci ko zama musulunci ko sannan wakilin islam fa suna bukatar sharhi kware da gaske ina ganin duk yadda za mu yi wani lokaci za mu sanya wasu littattafai da suke da magana kan nawaqidul islam abubuwa ne wanda suke ana raina su a wasu kuma suna bukatar tafsiri Sheikh Muhammad Abdul Wahab ya yi ya da nawaqidul islam amma bai tafsiri ba bai tafsiri ba wannan ya bayu daga baya an ji ana mishi fasarori wanda ba haka ba a ta kuma suna bukatar sai an tafsiri sai an sharhi sai an yi waye da sauransu ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا هو مانع أو فاسد ثم خطاب الوضع sannan a magana da zai zo wanda za a sanya shi ya zama alama ko dalili na shari'a na shari'a shi al-khitab al-wad'iyya huwa al-warid shine abinda yazo wanda shari'a abinda shari'a ta zo maka al-warid shine wanda wanda yazo shari'an dokan da ta zo mai doka Allah ta'ala kenan ya sa doka bi anna hadha mani'un cewa kaza idan kai to yana hana ibada kaza misali a ce mai haila in ta yi haila na hana kan gita daga yin sallah kaga mani'i ne wannan aw fasidu ko kuma wanda ya sallah babu alula babu sallansa fasidu aw ziddu ko kuma duk wanda ya kaza to in wato siha ziddu shi ziddul fasadi shi ne as-siha duk wanda ya kaza to ibadarsa ta yi aw annahu qad awjaba sharban ko kuma ubangiji ya ya wajabta cewa ka baka ibada kaza to ga sharadi kaza ga sharadi kaza sharadi sai an yi tsarki sana za a yi sai Allah san za a yi za a yi sallah wannan sharadi ne ko to wan yakunu aw yakunu sawa ko kuma kaza dalilin kaza ne sai an ga rana ta yi zawali sana za a yi azhar ko wannan sababi ne to waɗannan su ne ake da al-ahkam al-wada'iyya wannan ya faɗa maka ne al'akamul wada'iyya shine hukunce hukunce da aka sanya su alama ko sharadi ko sababi ma ahkamu taklifiyya na'am shine aw bidduhu shine kisha fasidu aw annahu qad awjaba shartan ko ya wajabta ya sharadi yakunu aw yakunu sababan aw annahu qad awjaba ko kuma ya wajabta shartan yakunu aw yakunu sababan wa huwa min dhaka ammu mutlaqan yace kaga ta wannan zaka fahimci cewa ya fi gamewa a sake akan al'akamu taklifiya wato duk ahkamu taklifiya dole labuda ay taqaddamahu al-ahkam al-wad'iyya shine abin da yake magana kaga ya zama abu kenan shi kuma al-ahkamu taklifiya zama akhassu shine kita huwa min dhaka a'ammu mutlaqan ay a'ammu min al-ahkam at-taklifiyya a'ammu minhu wa fa cewa wani lokaci ana iya samun al-ahkam al-wad'iyya babu al-ahkam at-taklifiyya kamar a ce baman ma yaro yaro in yaje haka nan kawai ko dabba in ta je ta bata ma mai gona gonansa da sakacin mai kaya kaga baman ina kan waye yana kan dabba amma ba kan dabba ba yana kan mai dabba ko yaro karami yaje wani abin da yake baman din akan ubansa ko mai tarbiyyansa don shi kaga anan babu ahkam taklifiya shi akan sa amma idan ya koma shi wanda ke shi da qayyimin sa to amma wasu malamai suka ce wannan akwai nazari ai shi ba wai babu shi ne akan sa ba shi dai saboda bai kai bane wani shi ne hankalinsa amma dai abin da yake akwai shi ahkam taklifiya la da ake kaddama mu al ahkam al wada'iyya sallah za ka yi ahkam taklifiya ce amma dole kafin nan an samu lokaci lokacin da kaga wani ahkam ne al wada'iyya shine ma wadi'a alamatan aw shartan aw sababan للحكم الحكم التكليفي يا يا جماعه wannan babin shine zai shiga ce wal fardu wal wajib qad tawafaqa la farali fariba da wajib qad tawafaqa duk sun ittifaqi da ma'anar su daya wannan a wajen jumhurin malamai wajen ahnaf a wajen shafi'iyya wajen malikiyya da kuma wajen hanabila in suka ce fardun kamar sun ce wajibun ne dole wannan suna da babbatawa eh wannan suna da babbatawa ba ko a cikin mazhab kaga wani lokaci abinda suka suka ce ma fardun haka ya fi karfi akan abinda suka ce ma wajibun wajibun wani lokaci ma za ka gani sukan kira wani abu wajibi suna nufin sun suna ce mu'akkada mai risala mana da wannan istilahi sosai ko kiyaye mai risala wani lokaci yakan ce wannan wajibi ne amma yana magana cewa wannan sunna ce mu'akkada yawa za ka iya ganin wasu daga cikin malaman malikiya sun ce salatul idain wajibun wannan suna maganan wajibu jubu sunani ne ba wajibu jubu farzi ba suna da bambantawa amma dai المتقرر عند المالكية والشافعية والحنابلة أن الفرض والواجب قد توافقا في المعنى معنى سنة سيدي سو آه إمام النعمان ابن ثابت أبو حنيفة شين هذا الفرض شين أو تيافق فيه abinda an fa'idantar an fa'idantu farallin sa ne ta hanyar qur'ani zalla ya fara magana kafin sunna sunna amma wannan amma matsala abinda aka samu ya farlanta shi ya ce wajibi ne amma kuma ba wai dan bayanin Qur'ani ba dan yi ta a cikin wani hukunci to wannan ya zama wajibi wannan wasu daga cikin malamai sun faɗa ka wasu daga cikin kuma musamman mutaakhirun din su suka ce abinda aka samu da al'adilla qad'iyya ya zama wajibi gallan farali abinda aka samu kuma adilla ba qad'iyya ba ko zanniya ko abu irin wannan da suke kawowa masu cewa akwai qad'iyya akwai zanni wannan kusa usuli ne mutakallimuna to wannan ya zama wajibi wannan sun faɗi haka yace kal hatimi kuma haka dai abin yake in ka sun ce kaza hatu tabbas ne haka suka ce tabbas a cikin da tamfitu kace ai wannan hatimun ne shi ma ne ma'anar sa wajibi awal lazim ko suka ce wannan lazimi ne ya lazimci kowa wannan shi ma wajibi ne ko maktubun suka ce maktubun abu ne maktubu inda salata kan azumi ne kitaban maquta maquta nan kan azumi kitaban yawa kitaban anan Allah ta ce kitaban kitaban littafi ne abu wajabtawa to haka shi ma wannan wajibin ne an wajabta shi banda shi akwai haqqun ma haqqun shi ma alwitru haqqun wannan wasu daga cikin malamai sun ɗauki shi a matsayin wajibi amma dai anan ba nan wajibi amma dai yakan zo haqqun shi ma da ma'anar shi na wajibci sai in ka da qarina wa ma fihi ishtibahun abinda kuma akwai wato shubha shubha abinda akwai shubha shubha akwai wani bangare da ya nuna cewa wajibi ne wani bangare ya nuna kamar ba wajibi bane to wannan lil karaha afwan abin da yazo akwai shubha a ciki ba fi ishtibaha duk abin da akwai shubha kuma to wannan makaruhi ne inta ma ayya inta sabalil karaha ya nasabta kansa ya nasabta ne zuwa ga gidan karaha shi kuma abin da aka ce a dalilan wajibci haramcin ci bai fito fili ba amma kuma akwai wasu abubuwa da ake ganin kamar haramu to tunda dai ba fayyace ba akwai ishtibaha a cikin sa saboda aiki da hadisin Nu'man bin Bashir to wannan ya zama makaruhi a wajen malamai wajen jamhurin jamhurin malamai da kuma magana da mace kamar waqa fi shubhati waqa fi haram wanda yake shi aiki take nan yin kane kane da kan da abin da ke makaruwa ne a addini to zaka samu kuma wani lokaci kuma ya ya saba maka ta baya ya fada cikin haram din daga baya wannan in abin da in abin bai fito fili ba bayan ya fito fili daga baya haka mutum ta gane da can farkon al'amari dalilin ya ta zama wajen malamai cewa makarubi ne saboda shi dai kaga ba ba yake sawa ba a lokacin haka suka ce ba ba yake sawa ba saboda suka ce to kaga dalilan haramci din bai fili ba suka ce a lokacin ma ba haushe ce shanki banza bane ki banza dan duk katsalawa mu haka suka da mutane da shayayen sabon abin su matan su da mazan su to amma daga baya sai aka je aka ga daga baya yana kawo cututtuka da yawa yana kawo kansan baki da kansan cikin jiki da tari da waye da sauran su ubangiji kuma ya tafi kai kanku zuwa ga malaka ina ina ina jin kanku saboda haka to wani ya zama dalilin da zai sa haramta to abin da ta yana da ishtiba farko al'amari kafin bincike daga baya kuma ishtiba din ya kwaran yin to zai zo kuma a nazara shi nan abin da ya dace da shi na haramci ko abin da yake yana da ya kama da wannan to sai mu tashi a ha- na arba'in sifar salatin nabi ko Ah, na za mu tashi to a ba to fa ba shi ne ko to ina za mu tashi sifatu salatin nabi na shafa albani na ina shafi nawa ne ma yawwa to to wadanda ba da cewa ba'ad to bayan haka fa ni lamman ta yake mai karatu kitabin salah a lokacin da na gama karan- karanta kita- wato babi na sallah min at-targhib wa tarhib al-hafiz al-munziri a cikin littafin at-targhib wa tarhib na al-hafiz al-munziri wa tadrisahu ala ba'd ikhwani salafiyya na dai darasin sa ga yan uwan sashin wasu daga cikin yan uwan salafa wannan ya daga cikin ah, al'adar albani albani bai cika ce ma ɗalibansa ɗalibai na ba ya abu cewa yan uwana Eh, shi wannan kuma usulubu sai ne wannan tawalu mutum ne mai tawalu kwarai da gaske wa zalika mundu arba'i sai wannan cikin shekara hudu da suka wuce shekara hudu na so na so mu duba shekarar da Shehu Albani yayi wannan littafi shekara ta 1389 da fito- da fitowar sa shekara nawa kenan yanzu yanzu muna 1947 ya yi wannan littafin shekara 1300 fitowar sa na farko dai ba wai 1989 an gani ba sani ba wannan ma ko ko tsaba'a ce ta bi- ta biyun ko ta farko tsaba'a ta farkon eh, ina ne kar mu ɓata lokaci ne Eh, ku dai duba Eh, littafi da ya jima da yin da yin shi eh tafin da kusan bi haka ya wallafa eh eh, ne ne a wai shekaran da tsaba'an eh, mukaddama ta tsaba- ta tsaba'an farko eh eh, wannan mukaddama ta ta tsaba ce ta ta biyar gaskiya ai wannan ba ba ba- ba shi bane amma dai ku ku bari insha Allah ku tuna mun zan muku tahririn shekaran da ya wallafa yana nan a cikin littafin ina tsammanin kamar a ce al-asl shek mash- shek mashhur ya faɗa ya faɗa kuma shekarun sa ina tsammanin ma'anar na gani ce ya faɗi shekarun sa a lokacin da kuma shekara kafin da wani abu ya wallafa littafin da duk duniya musulunci ba da farko da na ƙarshe ba mu san wani littafi makamancin wannan ba to a lokacin yana cewa shekara hudu suka gabata na gama karanta wa ɗalibai kitabu salam min tartib wa tarhib ta bayyana na jami'an sai ya bayyana mana baki daya mali salati min al-manzilati wal makana abinda sallah take da shi na bigire da matsayi a fil islam a musulunci wa bali man aqama da kuma abinda wanda da abinda wanda ya tsaya da sallah din yake da shi wa sana ada kuma yake ta yin sallah din min al-ajri na lada wal fadl da falala wal ikram da karamci dan ubangiji wa anna zalika kuma wannan din yakhtalifu siyatan wa naqsan yana wato sassaɓawa ya bambanta ta fuskan ƙarin lada ko tawayar lada da nisa bata kurbi ha abu da amin salatin nabi gwargwadon yadda take kusanci ko nisan- nisanci da sallan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ka da al'asulin ne ba gani ba ko kama ashara ila zalika bi qawlihi kamar da maza Allah yayi ishara da wannan da da fadin sa innal abda inda shi da dubabana wani wannan gaban ma idan al'abda la yusalli salata lalle bawa yana yin sallah ma yaktabu lahu illa minha illa ushraha ba a rubuta mishi wani abu da lada a wannan sallah sai ɗaya bisa goma abin da ya kamata a bashi tusu hako ɗaya bisa tara sabula hako ɗaya bisa takwas subu hako ɗaya bisa bakwai sudusu hako ɗaya bisa shida hamsu hako ɗaya bisa biyar rubu hako ɗaya bisa hudu sulusu hako ɗaya bisa uku nisfu hako ɗaya bisa biyu wannan wa- saboda ne saboda yanayin yanda yake gwargwadon kusanci ko rashin kusanci da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai in ta zama ta kusanci da sallar manzo Allah to ladan za ta fi cika in kuma ya zama yana nisanci da sallar manzo Allah to zai iya zama subhanallah Allah ya kyauta zai iya wani yaro ya tsallaka titi nan kuma ya kuma koyo ya dawo abinsa shi kuma uban kuma gashi yana ta mushi tsawa a wani in ya zama ta yi nisa da sallan manzan Allah sai ya zama sai ya zama wato ladan shi ba bayi da yawa akwai wanda ma zai yi sallah din shi in an je lafiya dai ba za a ce bai sallah ba ga shi da yayi amma dai shi a bangaren lada kuma shi ya tashi kanko ala tsare mu malaka wal zalika fa inna bahtu ikhwana saboda haka sai na faɗakar da yan uwa ila annahu cewa la yumkinu na ada'u haqqal ada'i ba zai yi ba mu yi sallah tantantan yin sallar nan ba aw qariba min ko kuma kusa kusa da sallar manzo Allah idza alim illa idza alimna sifat salatin nabi mufassala sai idan mun san sifar sallar manzo Allah filla filla daki daki kuma fiya da abin da ke cikin tambayin wajibatin da wajibai wa adabi da ladubbanta wa hayatin da kuma yanda ake sunfurin yanda ake yin kowace rukuni wa ad'iya da kuma addu'o'i da ake a cikin sallah wa azkar da kuma zikirai da ake yi thumma harafna ala tatbiqi dalika amaliyan sannan kuma sai muka muka wato kwadaitu mu dabbaka wannan sallah a aikace fa hina idan to a wannan lokacin ne kadai narju an takuna salatu la tanhana anil fahsha'i wal munkari za mu yi fatan cewa lalle sallan mu za ta zama tana hana mu daga alfasha da munkari wa an yi kamar na ma wa fi hamina tsawabil wal ajr sai kuma sai ubangiji ya ba mu lada abinda ya zo da lada mai girma da kuma wato sakamako da za a samu daga sallah to anan ne za mu samu in muka yi zama dace da sallar manzo Allah sallar salma ka gani eh inda muke karantawa wannan inda muke karantawa sai mu tashi walamma kana ma'rifatu zalika ala tafsir ko mu dan ƙara ولما كان معرفة ذلك على التفصيل to a sa'ilin da ko ya zama sanin wannan a naki nakin nan kuwa ita azzaru ala aktarin nasi yana da wuya ga mafi yawan mutane hatta ala kathir min ulama har ga yawan yawan yawan malamai ba abu ne mai wahala malami za ga ya san ilimi amma in kace ga ga sallan mazala ya zo ka ga mun sai ga ya kasa ka lura akwai ladabi da da shafa albani mutane ga magana ce aktaru malamai ce kafiru wanda kuma taharri ne fil alfam akwai wato a taharri fil alfam kaga in ya ce da yawa daga cikin malamai kuma wannan baya hana da yawa daga cikin malamai kuma sun zasu yi maka sallah irin manzo Allah in ka ce da yawa daga cikin malamai ba sani ba kuma baya hana kuma da yawa daga cikin malamai kuma sun sani akwai da adadi da yawa a cikin su wanda kuma ba sani ba amma da yace galibi akasarin da bagari to wannan kuma kaga yayi gaskiya akasarin da bagari ba za su yi sallah in ta manzo Allah ba yawwa litaƙayyudihim bi mazhabin mu'ayyan me ya jawo wannan saboda yanda suka daure kansu suka dabe mai kansu da wata mazhaba guda daya wa qad alima kullu mushtaghilin bi khidmati sunna al mutahhara sai kuma abu ne sananne ga duk wani wanda yake shagaltu da hidima ga sunna tsarkakkiya jam'an wa tafaqquhan wajen wato tattaro ruwayoyi din wa tafaqquhan da kuma wajen yaje ya fahimto ya fahimto shi addini yaje kan tafi na hadisi din anna fi kulli madhhab min al madahibi a kowace mazhaba daga cikin mazhabobin da ake bin nan guda hudu sunan akwai sunnoni la tujar fil mazahib al ukhra wanda ba wanda ya dace da wannan sunan ita ce wata mazhaban ba da goma mazhabobin ba baki da duk kowanne akwai wannan da ga akwai mazhaban da akwai wato sunnan da sunna ce ta malikiya su suka tabbaka wannan sunna din a aikace sauran mazhabin ba za in kowace tabbaka ba akwai da za ka samu kuma a cikin mazhabin guda biyu ne kawai suka tabbaka sauran mazhabin guda biyu su tabbaka ba akwai da za ka gani kuma wato a ciki mutum ɗaya aka samu a cikin su ba وفيها وفيها جميعها وفيها جميعها كما اتكين اتكين wato mazhabun baki ɗayan su ma la yasihu nisbatuhu ila an-nabi min al-aqwal wal af'al a cikin duka ana samun abin da bai inganta ma a dangana shi ga manzon Allah amma kuma da an danganta duk malaman fuqaha sun faɗa haka din wannan misalan suna da dama a cikin tafafin fiqh a misali za ga da yawa daga cikin malamai jumhurin malamai suna cewa in azo in azo iqama na zo ikama suna istihsanin cewa na zo ikama mutum na iya maimaitawa shakul sabi ta biya a cikin sharhu al'umda da ya yi suna cewa wajen ikama ana iya maimaitawa jumhurin fuka sun yi istihsanin wannan to kuma kaga wannan ba ba ittifaqi ne ba wajen malamai saboda haka abin da sha shafa albani ke magana anan ana iya samun kuma a cikin mahabbu duka kaga sun samu sun ittifaqi ko kuma sun zo da wata sunna wanda in ka ce ina hujjar sai ga hujjar shi hadisi ya ba'i ko babu'i ba saboda galibi wannan mazhabin ba ba ba ana gaya maka ra'ayin malamin ne shi ɗaya ba ana gaya maka ra'ayin malamin da kuma ra'ayin malaman almajiran sa wanda suka mazhabin sa wani wani abin za ga an ce ta khariji ne na na na na malam wani fahimtar da yi akan maganar maliku din da zai da abin da na fata faɗa ba shine maganar mazhabin cewa wanda ya bar sallah ta kasulan wa wata hawuna amma a mazhabin maliki ai akwai ibnu ibnu habib da kuma ibnu abdul hakam wanda suke cewa duk wanda ya bari sallar din ya kafarta kaga sun kaga sun sa'a malkiya wannan babu su ba saboda haka ana iya samun wannan wa aktaru ma yajri fi zalika fi kutubul mutaakhirin kai ma shafa albani ya faɗa cewa aktaru ma yajri fi zalika fi kutubul mutaakhirin ce amma dai mai adalci galibin abin da ake samu wanda ga a cikin mazhaba an ce wannan shine mazhabin malikiya ko malik shafi'iyya ko kaza abinda in ka ci a kawo hadisi za ka hadisin ma bai ma inganta ba shine a cikin tafai na yan baya ana ake samu waɗannan tafai da muke kada irin su muktasar din nan irin su askari har ma risala risala yana daga cikin wanda yake shine zama kamar gaba kamar wato haji tsakanin shi da mutaakhirin da mutaqaddimun shi ya rasu 383 ne ya rasu mai abu muhammad mai risala to ko shi ma aka samu abubuwa yanzu a cikin in kun je kun duba saliku dalala na na shi wannan waye waye wallafin sa masaliku dalala na na wannan masufan malamin hadisi ne al-ghumari masaliku dalala al-ghumari in kun je a wannan mukaddima ta mai risala da yayi kawai ya sai da hadisi wanda ba su gurgun da mai risala ya kawo yace an ce mazala ya ce kaza kaza kaza kaza kaza yace duk wannan ba shi ba shi ba hadisi ne wannan kuma hadisi ne da'if gashi ne ya kawo ce qala abul hasan al-laknawi abul hasan al-laknawi ya fi kitabi ya faɗa a cikin annafi al-kabir liman yubali al-jami' al-saghir bada an zakara ba ta bi kutub al-fiqh al-hanafi ba ya faɗi wato martabobi na littafin fiqh na na hanafiya wa ma yutamadu alayhi wa min ha ma la yutamad da abinda ake dogaro da shi da abinda baya dogaro da shi ita kullu ma zakarna min tartibil musannafat da abinda muka faɗan nan a cikin jeran giyan wato littattafai da aka wallafa a cikin fiqh na hanafiya انما هو بحسب المسائل الفقهيه انا فرع مكان يقول غدا المسائل الفقهيه da suka kawo kawai wa amma bi hadith ma jiha min al ahadith an nabawiyya fala amma gwargwada abin da suka zo da shi na hadisai na annabi a ni ban jeranta maka shi gaibi na lura wannan ba takan min kitabin mu'tamad nawa nawa ake da shi littafi wanda yake abin dogaro ne a wajen littafai na malaman mazhabi na hanafiya ko abin da kama da wannan itamada alaihi ajillatul fuqaha wanda manyan malamai na fiqh suka yi dogaro da littafi mamlu'un min al-ahadith al-mawdu'a zai kaje kaga a cike yake fal da hadisai mawdu'ai hadisai na ƙarya ma wala siya mal fatawa musamman fatawoyi da kaje ji an ce mutu an sun faɗa ana samu faqad wadaha lana bi tawsi'in nazari anna ashabaha wa in kanu al-kamilina lakinnahum fi naql al-akhbar min al-mutasahilin yace ya bayyana mana cewa wato waɗannan mawallafa din duk da wato kammalallu ne wajen ilimin su da ubangiji ya ba su amma dai mutane ne masu sauci kwarai da gaske wajen kawo wato hadisai ba da fuka suna da sauci suna da sakaci wajen kawo hadisai wani lokacin suna kawo hadisai wanda suke basu inganta ba shakku albani zai cigaba da kawo mana zai cigaba da kawo mana wato wasu misalai wannan misali dole mu kawo su insha Allah muka zo sati mai zuwa sai mu kawo su sai mu tashi akan wannan ma kana ma'rifatu zalika fi ala tafsiri ya ta'azzara ala aktharin nas sai mu tashi anan to gashi ban sani ba za mu iya karasa katin nan yau to sai wanne ne al'awar fiqhiyya ko na shek ibn al-taymiyyah sai mai shi a gauce shi ma ƙa'ida ta nawa ne ƙa'ida ta nawa ta hamsin ce bayyinatan alzim li kulli mudda'i wa munkiran alzim yaminan tuti ce bayyinatan alzim ce alzim bayyinatan muka ce wannan bayyinatan haka zaka mushi dabti wannan shine mawallafin yayi ka lazimtar da cewa lalle a kawo shaida li kulli mudda'in dukkan wanda yana da'awan cewa shi yana da haƙƙi a hannun wa a idan a wuyan wani ina abun wani bashi to shi ake yi bashi shaida wa munkiran shi kuma wanda ya inkari alzim yamina shi ko ce mishi zo ya rantsi shi wata ya kala kawo shaida to shi ya zo ya rantsi to sai to in ka yaka to kai da ga hadisin manzon Allah alqaidatul 50 qaidat 50 hiya min alqawaid allati zakaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta daga cikin qaidoji da manzon Allah ya faɗe su zakaraha an-nazim ba'da qawlihi fi ma sabaqa shi ma shi mai mai waken ya faɗa bayan faɗin sa abin da ya faɗa na baitin da ya gabata anna man da'a shay'an la yumkin la yumkin man da'a shay'an la yumkin fa yana la tasma'u da'awahu in yayi da'awa wani abin da ba zai yi ba to wannan ba za a saurari da'awarsa ba misali ya zo shi yana nan yana nan Najeriya shi ma a lokacin gashi an tabbatar cewa shi abokin abokin karin nasa wanda yake cewa ya yi masa kaza shi kuma ya ta Saudiya an tabbatar to daga lokacin ya taso ya zo ya mishi wannan laifin sannan aka ba zai yi ba to wannan lati kuma da'awa wannan ba za a saurari da'awarsa ba zakara hadal baiti amma yanzu kaga sai ya faɗi wannan baitin shi wannan baitin libayani anna man da'a shay'an mumkina wanda ya da'a wani abu da zai yi fa inna la tuqbal da'awahu ba za ka karbi da'awarsa ba kawai idan ya ce yana da bashi wurin wani ila bayyana sai idan akwai da shaidu wal farqu bayna sama'i da'awa wa qabuliha bambanci tsakanin sauraron wato da'awa da kuma karban da'awa din anna adama sama'i yani anna alqadi la yantafidu ila da'wal mudda'i kin saurare yana nuna cewa alƙalin ma bai tsaya ma ya saurare shi ba dan ya ji yana kafa da wani abin da ba zai yi bane wala ya tamu ba zai kula da wannan ba wa amma adamul qabul fa ma'anahu anna alqadi yasma'u ad-da'wa wato in karba shi kuma ma'anar shi shine wato mai alƙalin zai ji da'awa wa yanzuru fiha zai bincike ثم يجريها على حسب القواعد sai kuma ya gudanar da wannan da'awar da yayi a ka'idoji na shari'a sai ya gani idan ka'idojin sun cika sai a karɓa wannan da'awar ta in ba su cika ba kaga shi kenan ba za a karɓa ba fi hadal baiti bayan nazim a wannan baiti shi mawallafin mai wajen ya bayyana cewa annahu la budda li kulli muda'in bayyana cewa dole sai an kawo shaida fa qala bayyinatan alzim li kulli muda'in أي يعني ألزم المنكر اليمين تطيع أي تطيع ما جاء به الشرع وهو قول النبي البين على المدعي walami alama ankara ya kawo wannan hujja na hadisin cewa wanda ya da'awa shi ne kawo shaida shi kuma wanda aka zo aka ce yana ana abinsa kaza yace shi ba abinsa shi kuma ya gaza kawo shaida to shi zai yi ranzin shi kuma zai kawo zai abin nan kenan wannan ya kawo misalai ya haƙuri muka zo sati mai zuwa sai mu ƙata shi a wannan baitin insha Allah sai wanne ne in fa an haɗu sai a mana magana an haɗu an haɗu to to ina ne? to adabu zifaf to ku ɗauko kusa a gaggabce ya za mu tashi adabu zifaf na shakul albani ne bambancin zafaf da zifaf bambancin zafaf da zifaf da zafaf kudu ana fada kudu ya halatta mu je wujuhul walima ko
غير اللحم جواز الوليمة
mala ya ce jawazul walima da ghairi lahami in babu nama to ya halatta a yi walima ba tare da nama ba sai a zo a kawo shinkafa haka da dan kosulo da waye shi ce da to taliya din to taliya dai ta Allah wa Allah wa yajidu an tu'adda walima bi ayyi ta'amin tayassara ya halatta a yi walima da kowane abincin da ya sauƙaƙa wala lam yakun fihi lahmun ko da babu nama li hadisi Anas radiyallahu anhu saboda hadisin Anas da yazo qala shi aqama an-nabiyyu baina Khaybar wal Madina thalatha layal mazala ya tsaya tsakanin Khaybar da Madina bi isunan Madina ba eh kwana uku yubna alaihi bi safiya a lokacin anan ya tare da safiya shine yubna alaihi bi safiya arabi la ilma zaka yi shi fada'atul muslimina ila ila walimati sai na je na kira musulmai zo zuwa wurin waliman auren mazala da auren shi da safiya da yayi wa ma kana fiha min khurzin wala lahmi a lokacin babu wata gurasa babu nama ba gurasa balle nama wa ma kana fiha illa an amara bil anqai babu komai sai kawai mazala cewa yi a je a kawo shimfiɗa shimfiɗa kamar na wato na gafaka da sauransu shine al anqa abu sai tsarci aka shimfiɗa wa fi riwayata wata riwaya fa husatul ardu afahis sai aka dan tattauna kasa haka aka dan tattauna kasa aka dan yi rami inda mutane za su zauna a wajen ya zama wurin kamar ya zama da'ira haka a waje a lil amfani aka zo da shimfiɗa din fawo bi'at iya aka shimfiɗa shimfiɗa din fawo qiya alaiha tamr wal aqib sai aka wato aka aje a wannan wajen inda za a ci abincin wani kabakin da za a ci abincin a wurin sai aka sanya dabino wal aqib da wannan al aqib din wannan cikin wannan busasshen wato wannan da ake kamar tuwon madara da sauransu cikin haka wasaman da kuma wato wannan mai haka fashabi annas sai mutane suka ci suka goshi kaga shi ma wannan ya isa an ga dabino ga cikui ga kuma wato mai da aka hada shi akwai yadda suke yi na ce ku je ku duba akwai yadda suke yi in za su yi abu ne aka ce mai daɗi eh a cikuyin ta eh wani cikuyin da suke caje ko na jiyar wannan akwai al'akazin da sunar maki in sun gama zaka ganshi yayi wani haske wani lokacin in saboda suna dabino sai ga ɗan duhu da mai da madara ne da dabino suke hadawa eh ai har yanzu suna yi ku duba shi to ita bari wannan shi da daɗi in ka a baki dai sai dai ko wanda suka manyanta
malam ya ce shi da ko wanda suka manyanta
hisin muslim na to shi wa mu yi فضل الذكر فلا زي ما قال عشان فلا ذكري قال الله تعالى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا شكو كتناني زن تناكو نيما واشكروا لي كغودي من كركم بتلشي ولا تكفرون كركم بتلشي wannan kaga yana nuna falalan zikiri a dinka tuna ubangiji zikiri shine ka tuna ubangiji ka kira shi ko dai a kudurce ko a hada da kudurin da kuma magana ya yi hannadi na amur ya kuma da suka yi imani ubukurullah ko ambaci ubangiji zikiran ka tera ambato mai yawa zikiri aka ce ambato mai yawa wanda dai yana nafa na zikiri والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما masu ambatan Allah masu da yawa da kuma daga cikin maza daga kuma masu ambatan Allah ta'ala masu yawa daga cikin mata ubangiji ya mutu talin gafara mai yawa da kuma wato lada kabaki mai yawa mai girma wabkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin zuciyanka tabarru'an kana mai kanta mishi kai wa khifatan kuma da asirce wa dunal jahari da abin da ke tsakanin asurci asurtawa da kuma wato a zuciyanka wato abin da zaka faɗa da baki amma ba tare da an ji ba min alqawli bil qudwi wal asal da kuma safiya da kuma maraice wala takum min alghafilin kanka zama daga cikin gafalan mutane wanda suke da kana daga zikiri wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam masal ladhi yadhkuru rabbahu misalin wanda yake ambatan ubangijinsa walladhi la yadhkuru rabbahu da wanda baya ambatan ubangijinsa masal hayy wal mayyit kaman wato raye ne da matacce wanda yake ya rayu da zikirin ubangiji to wannan ya zama rayayi wanda ya zama shi aikin sa kenan sai dai ya kwanta to kaga wannan bai da bambanci da matacce wa qala sallallahu alaihi wasallam manzala sai sabai ya ce ala unabikum bi khairi a'malikum ana ba ku labarin mafi alkhairin aikin ku ba wa azkaha ka mafi tsarkin aikin ku inda malikikum a wajen sarkin ku ubangijin ku da ya halice ku wa arfa'iha fi darajatikum mafi daukakan aikin ku mafi daukakan darajar aikin ku wajen ubangijin ku wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal warqi kuma shi shi alkhairi akan kuje kuce da zinari da azurfa wa khairu lakum min an talqaw aduwakum kuma shi yafi alkhairi akan kuje ku gamu da abokan gaban ku ba fa sadribu anaqakum kuje ku sare wato wuyayen su wa sadribu anaqakum ko kuma su sare wuyayen ku kawo suka ce bala lalle a bamu ya maza Allah qala zikrullahi shine ambatan ubangiji wala zikrullahi akbar shi za shi duk wannan abubuwan da manzala ya faɗa ai kaga suna amfani ne idan an samu zikrullahi in an samu zikrullahi wanda ya tabbata ikhlas وذكر الله تعالى قولا وعملا متاشي وقال صلى الله عليه وسلم الكبائر سلام تاشي daga murya wajen mace tana kata a ƙura ne ita kadai ita kadai a gidanta daga ita sai mijinta sai yaranta a inda a gaban ajanabiyai ne ko kuma murya na kaiwa zuwa ga ajanabiyan mutane wannan haramun ne tai bangiji a magana ce kawai ya ce da ya halatta mata sa iya yi mata maza Allah sa iya yi da da mutane da suka zo neman manzo Allah ko neman wani abu a gidan manzo Allah ta fara ta kuma bil qawli tadba alladhi fi qalbi mar kar ku je kuna siranta manganun ku haka kawai wani wanda bai da lafiya kawai ya samu rashin lafiya a zuciyarsa to karatun qur'ani dole sai an siranta zuciya sai an siranta murya ne dole sai an yi tajwidi ba sai an tajwidi ba to ta daga murya haka tana karatu wannan haramun ne a gaban ajanibiyai ko da sallar magariba ne ko isha ko asuba in tana gaban yaranta wannan ta iya dagawa amma gaban mutane ta daga murya kamar wata tsuntsuwa haka ana jita a waje na haramun ne haramun ne yana ya daga cikin yana daga cikin abin da zaka ga yanzu ya zama yayi yara matasa ana koya musu islamiyya suna daga muryoyinsu da sauransu wannan da haramun ne a ta yada wannan haramun ne mace da matan haka nan ana jin sha'awa ta balle kuma kun zo kun koya mutane daga daga murya haka babu gaira babu dalili wannan ya daga cikin abin da in kun duba da tafai na adamu hamatul qur'an za ku ga duk malamai sun yi hani akan wannan na'am musabaka inda idan makarantar ku ne za ku kulle kuma yaran ku ne wata kila yaran ba wani ba gaba ko kuma dama ku ne malaman ka a sa speaker kar a je a sa a status na an gaba ana ana talla da shi wannan tsakanin nan ai dole kar amurka na mai koyar da ita in za ta yi maka adai sai ta maka adai ta karanta ka ji ta koya ko ta koya ba to wannan babu darura wani malami sun halatta to amma shi kun san ad-darura to qadaru bi qadariha yanzu abin da muke fada da shi shine a zo a dauka a je a sa status a ce ga yashi wance kuma wata ta yi ado ba ta yi zayis ta rike abin haka sai ka murya za ka ji ko da za ka kalla ko kuma kaza kaza a wannan wife material ce ba ko ka je ka aure ta irin wannan fitananniya ce ita ba ai ba ba cewa ta daba ga addinin ba ka su ko ta iya ba zabiya ce ba wani abu to ina ganin lokaci an haɗu ba to na zamu tashi zamu tashi نعم نعم ina ne za mu tashi na biyu kabira ta biyu ne kabira to الكبيرة الأولى كبيرة تفرقه وتتكي ببن في الشرك بالله شين الشرك على الله لا كاكش على الإشراك الشرك بالله فأكبر الكبائر ما في جرمان ليه في أو جمع بجد شين الشرك بالله شين الشرك على الله وهو نوعاني to nau'i ne guda biyu da riga da kusan ba za mu ci jira ba ko a haduhu ma na farko ai da alillahi nidda ya sanya wa ubangiji kini wa ya abu da gairahu ya bauta ma wani Allah ta'ala min hajarin daga wani abu na dutse au shajarin ko itaciya au shamsin ko kuma rana au kamarin ko wata au nabiyin ko wani annabi au shaikhin ko wani shehinsa au najamin ko wani tauraro au malakin ko wani mala'ika au gairar zalika abin da kama da wannan wa hadha huwa shirkul akbar wannan shirka ne babba duk wani wanda ya je ya ketare haddin ubangiji a babinsa ko malami ne rayayye ko ba rayayye ba to wannan yayin Allah ta'ala shirka shirka babba allazi zakarahu Allah azza wa jalla wanda Allah ta'ala ya ce qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ubangiji baya gafarta masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abinda bai kai wannan ba wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim luqman yake ce ma dan sa lalle shirka zalunci ne mai girma yace innahu man yushrik billahi lalle duk wanda yanda abin yake duk wanda ya shirka da Allah faqad harama Allah alaihi aljanna lalle ubangiji ya haramta mishi aljanna wa wahu nar sakamakon sa wutan jahannama والآيات في ذلك كثيرة أي إن سكب أو نباب سنة ديوا فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا duk wanda ya ma'ana ta'ala shirka ya mutu a haka to ya zama yan wuta tabbas yanke babu tantama a kai ba za a nan Allah ya kyauta eh to ai kato in babu in da zama akwai abin da ake son ayi wara a hakura tunda ai ba kullum ake ba ta'alimu ne yana yin magana akan cewa lalle mutane su daina yawan ciye ciyen abinci sa neman ilimi yace an bin da jawo kuma wa tariqu taqlil al-akl at-ta'ammul fi manafi' qilat al-qilat al-akl in ka san ka daina yawan cin abinci shine ka dinga haro cewa amfani rashin cin abinci da yawa kullum rashin cin abinci yana sa arsa jiki lafiya takewa kuma yana ƙara kawo cuta wa hiya sihha za ta kawo maka ingancin jiki wal ifa kuma ta kawo maka kamewa wal isa ko za ta kawo maka rashin wato rashin san kai rashin kwalaba ya zama duk abin da ka gani samu na mutane zaka zaka amfani da shi baka damu ba to in ka zama baka da kwalaba zaka da wato duk abin da ka gani zari na abinci za ka ga duk wani abin bai dame ka ba wa kada qila wani mawaki ya ce fa'arun thumma arun thumma arun shiqa'ul mar'i min ajli ta'ami yace abin kunya abin kunya abin kunya idan mutum ya zama wato tabatsi saboda kawai abinci saboda abinci saboda shi ma ya abinci ne to wannan gaskiya ba zai halatta lalata ilimi ba lalata ilimi dole sai an hada da yin baya baya da cika ciki cika ciki zai kawo kasala kasala kuma zai kawo rashin karatu wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu nafarin yabghubuhum Allah ta'ala min ghairi jurmin al-aqul wal bakhil wal mutakabbir wannan ba shi ne shi ba albani ta ga mana ba fuka hawa da kace dan kawo hadisi wannan magana ne fuka ba magana ne da ba su hikima suke faɗa amma magana ce da manzo Allah ba ba shi ya ce manzo Allah ya faɗa mutane uku Allah ta'ala baya san su ba tare da sun yi laifi ba al'akulu mai yawanci wal bakhilu marwaci al mutakabbiru mai kuma girman kai wannan aikin laifi kuwa aikin laifi duk wanda ya ci abinci abincin ya zama ya kawo mishi kasalan da bai yi sallah akan kari ba ai ga wanda bai laifi ba yayi laifi al bakhilu wanda yake ruwa har ya yana ma Allah ruwa ba a addinance ai ai laifi sannan kuma al mutakabbiru wanda kuma dama mazalla mazalla ya faɗa ayi da dama haramcin wato takabbur wata'amul fi mabarri kasatil akli to shi mutum kuma ya rika wato tintintini wajen ce wajen wato cutarwa da zai samu yayin da yake yawan cin abinci wahiyal amradu zai samu zai zama wato yana da rashin lafiya kullum cikin sa ba lafiya jikin sa ba lafiya akwai abin da in ka ci zaka ga ya sa maka nishadin katin babu shi wa kalatu qam'i zai samu shi kuma kasawa ta fuskar dabi'a zai zama kamar ba shi daga bagadewa yana da balidanci wa qila wasu ma sun ce albitna cika ciki tuzhibul fitra tana tafi da wato fahimtar karatu sai mu tashi haka hukiya an jalinus jalinus waye jalinus shine galen lokacin falasifan da na
magana mutum lokacin sallah ya yi ana ina ba mutum ke ce maka zai ce maka wai ci yana daga wajen sallah
a to wannan shi akwai hadisi ne a wannan babin an halarto da da abinci na dare kafin sallar isha ta ku fara da shi a wani hadisi la salata bi habar ta'am babu sallah a inanta abinci abinci ya riga ya inanta ya zo amma shi wannan malamai sun kawo sharadi kuma Ah, sun ce akwai isharafu fi tawqanuhu al-ba'd a lokacin yana bukatar ci abincin ba wai yanzu misali kawai kaga an kawo shi naman sallah ne haka kawai iya dan ci da daɗi da sai ga zai sa shi ba cike ne an ce Allahu akbar wannan kaga ai yanzu fadayi da yake ji kuma sai ya aje sannan kuma dole sai abincin ya halarta bi habarta ta'am aka ce ya inanta a wajen gashi inda kake ba wai gashi an ce ai bai ba karasa ba ai bai karasa ba kace yanzu bai inanta ba bai zo ba sai ka tafi kai sallan ka to wannan da ya da sharadi amma dai idan ya riga ya zo to saboda ka riga ka fara kuma duk zaka je ko dai akwai wanda in tashi in ya dawo ba zai ci abincin ba akwai wanda kuma in ya je kuma ya tana abinci wanda wannan ɗabi'a ce kuma ba wai abin da ne na abin da ba saboda haka duk wannan sai mazala ya ce a tsaya ci abincin tukuna to za mu karanta wannan koko dai uban shi to to tazkiratu al-muta'allimin bi nu'ut al-ulama ar-rabbaniyin na shekana Muhammadu Sani Umar. Ya zama tashi. Na wurin yake. To, kawal kawai Abu Yusuf. Alƙali Abu Yusuf almajin Abu Hanif yake cewa, A aridu bi ilmikum Allah, ku nufaci da da iliminku da kuke nema ku nufaci Ubangiji. Sai ni lam ajlis majlisan qat ban taɓa zama wani majalisi na neman ilimi ba. An wufi an atawa ba illa lam aqum hatta a'luwahu. a lokacin da na zauna a majalisin ina niyan in yi tawalu ma ubangiji in nuna cewa innan ilimi ina nema ne saboda Allah ba dan in fifice su ba sai yayin da zan tashi zan tashi na fifice su kuma Abu Yusuf yana daga cikin manyan alwajen Abu Hanifa da Allah ta'ala ya musu zaran gwana na iya istinbatun hukunci daga cikin ayoyin Qur'ani da hadisi saboda haka duk lokacin da ya zauna zaka gani wato malaman fiqh suna bashi girman sa na musamman to shi yake sirrinsa shine yayin da ya zauna a majalisin ilimi baya halato da wani kafafa da jin girma yana da fatan ilimi ne da kuma yana da fatan ubangiji ne da iliminsa walam ajlis majlisan qattu ban zauna wani majalisi ba da dai ba an wifihi an a'luwahum wanda a zuciyata na halatto cewa ina son in zama na zama ni ne mai girma akan su illa lam aqum hatta aftabiha ba zan tashi ba sai ubangiji ya fallasa ni sai ya zo da wani wanda yake ilimi ko ya zo kawo ta matsala da mun da mun gizo wa man ughtiya ilman duk wanda ubangiji ya bashi ilimi walam yatawaba bai kuma yi ma ubangiji tawalu ba khadalahu Allah yawmal qiyamah ubangiji sai ya kaskantar da shi na shal qiyama qala qatala ibn da'amat as-sadusi al-basri qatala ibn da'amat as-sadusi yana cewa tabi'i man uqiya malan duk wanda ubangiji ya bashi dukiya aw jamalan ko ya bashi tawu aw wasiyaban ya bashi tufa wa ilman ya bashi ilimi thumma lam yatawaba ne yi ma ubangiji tawalu ba kana alaihi wa balan yawmal qiyamah zai zama shi nauyi in tashal qiyama wannan magana ce ta tabi'i ba ta ƙila ba ya ji hadisi ne daga wani ba amma dai lisanin hali yana tabbatar da haka saboda wannan ubangiji ya baka ni'ima kuma ka zama ka san daga ni'imar ubangiji lalle ubangiji zai tambaye ka ubangiji yana cewa sun malta su Allah yawma idin anin na'im ubangiji ya baka ni'ima kuma baka yi godiya ba Allah ya ce ka gode baka gode ba sai ubangiji zai tambaya kenan wala yadkhulu al-ujubu waz-zahwu ala alimin babu yanda za a yi wani jiji da kai da alfahari ya shiga malami an wuta alimi ko mai koyo dalibin ilimi illa min karfin ilimi za ka same shi saboda karancin ilimin sa ne amma ilimi idan ya zauna za ka same shi ne kamar ruwa ne idan ya zauna a cikin drum in ka buga za ka ji baya kara amma in ka ji bam bam bam yana kara to wannan ilimin bai cika ba wa ba'alati ma'rifa kuma yana nuna wato karancin sanin sa dan abin da sani kadan ne maka sari bi ba'atin da kuma abin da ya sani yar hada tashi yar wato karayya ce in an zo za a mutu da irabi za a zanta majrudiya ce ba marfu'iya ba يقول عامر بن شراحيل الشعبي daga cikin manyan tabi'ai wanda daga cikin manyan tabakan tabi'ai sun girmi su qatada suna amir ibn sharahil ash-sha'bi yana cewa al-ilmu thalathatu ashbari ilimi take uku ne faman nana minhu shibran shabaka bi anfihi duk wanda ya samu wani wani taki daya sai ya kumbura hancinsa wa zanna annahu la lahu tsammani ya samu ilimi alhali bai samu komai ba wa man nala shibra thani wanda ya samu wani taki na biyu kuma sawrat ilayhi nafsuhu sai daga nan sai ya ga kai a shaida can da nake ta hura hanci ilimin ban ilimin ba sai shi karan kansa sai zama ya ya kaskanta gaban kansa wa alima annahu lam yanal sai ga kai shi bai samu wani ilimi ba wa amma shibru thalith yace amma ka sama taki na uku na kamala fa ya hata ya hata yana yace wannan ina ba zai yiwu ba la yanalu ahadun abadan ba wanda yake iya samu shine ilimi na kamala ilimi na ubangiji amma wani tumin ilmi ila qalila to idan wani ilimi da muke da shi in ka kwanta da ilimin Allah ta'ala to ilimin ilimi ne mai karanci saboda haka ilimi na biyu da mutum zai samu alaman ya samu ilimi shine lokacin da ya samu ilimi kuma ya rika nuna cewa shi makaskanci ne saboda idan ya san girman ilimi ya san kuma zurfin ilimi ba zai dinga ilimi garaje ba a bayan da za ka ga yanzu matasa duka suna fitowa gaban a wato a media suna ta faɗan maganganu masa cewa bari na tattauna kan matsalan kaza ba taɓa tattauna ba amma zan tattauna yanzu zan yi magana zan yi kaza wannan duk alama na jahilci akwai matsalolin da za ka gani salama a wajen ka shine kai shiru shiru ma ilimi ne to ga shi da mun cinye mu iyayen mu lokaci to abin da muka na jalla ba mu lada abin da muka kusa da ya kai mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الا تعالى بيان ابراهيم على خير الا تعالى بك يودك شر الا تعالى تسجد بك مكان الدين وسلم دوئم الا تعالى بيان مسبقاتهم على الخير Allah ta'ala tun kuɗe musu dukkan abin da suke ki Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu ya saka malamu da alkhairi ya saka malamu da alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum